بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من الشادي وجه المحرم جرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم daga maka zuwa madina alif dari hudu da arba'in da bakwai daidai da shida ga watan yuli shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiya mun sami a wannan lokaci kamar yadda muka saba gudanar da darussa a wannan masallaci mai albarka masallacin darul qur'an da ke nan ganyen oda a garin saminaka kamar yadda muka saba yau da gobe kuna fata mana lokacin sarki ya mana jagoranci na alkhairi kasantuwar masu ɗaukan karatun masu roba to kada lokacin na mai tafi a haka za mu ɗanyi tunatarwa dangane da abubuwa masu muhimmanci a ainihin wato rayuwar baki daya muna fata Allah madaukakin sarki ya dace da mu da alkhairan duniya da lahira baki daya rayuwa jarrabawa ce mai girma kuma Allah subhanahu wata'ala ya gindaya abubuwa da yawa waɗanda ya kamata mu dinga yin la'akari da su musamman dangane da wannan jarrabawa da aka yi mana babba duniya gidan jarrabawa ce abinda ku aka ce muka jarrabawa ne ba ka rai na jin daɗi a kullum a koda yaushe a wannan tsari na rayuwar duniya da kake ciki malaman musulunci allah madaukakin sarki ya gafarta musu sun yi rubuce-rubuce da yawa dangane da abin da ya shafi rayuwar musulmi da hanyoyin da ya kamata ya ɗauka wajen samun alkhairar duniya da lahira da kuma kiyaye abin da Allah madaukakin sarki yake son shi da shi idan muka yi kyakkyawan bibi zuwa ga waɗannan al'amura za mu ga cewa suna da muhimmanci a rayuwar musulmi kamar al'imamu ibn qayyim rahimahullah yana da bakaddamin littafinsa mai suna al-fawaid littafin alfawa'id littafi ne mai matuƙar muhimmanci ga ɗaliban ilimi da kuma malamai da kuma gama garin mutane baki ɗaya littafi ne wanda ke ciro mana wasu fa'idoji daga cikin alƙur'ani mai girma da hadisan annabi muhammad صلى الله عليه وعلى آله وسلم domin mu amfana da waɗannan fa'idoji domin gyara ainihin wato rayuwarmu. Daga cikin abin da al'imam Ibn Qayyim ya yi a wannan littafi akwai bayanai dangane da abin da ya shafi muhimman al'amura a rayuwar musulmi waɗanda yin su yana daga cikin mafi alkhairin al'amarin da zai sa bawa ya samu tsira a wurin Allah madaukakin sarki a ranar alkiyama don haka wannan yana daga cikin abin da ke da muhimmanci a rayuwar musulmi ya zama cewa ya ɗauke su fa'idoji ne keɓance su ɗaya biyu uku hudu har fa'idoji masu yawa ban iyakance ko guda nawa bane a cikin littafi amma dai ina son in ɗanyi mana tsakure daga cikin waɗannan fa'idoji waɗanda wannan ainihin wato bakan daban malami ya ainihin wato wallafa don mamatsin tsinka daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi ikon rubutawa a wannan littafi Allah maɗaukakin sarki ya mana jagoranci na alkhairi akwai fa'idoji masu yawa a cikin wannan littafi sai dai kamar yadda muka sani kuma na faɗa mana ibn qayyim yana kasa fa'idojin shi zuwa babi-babi ne domin wannan ya zama cewa kowane babi ya keɓanci wani, wani, bayani mai girma wanda zai zama ainihin wato yana da amfani ga ainihin wato mutane baki ɗaya Allah maɗaukacin sarki ya dace da mu ina ganin ya yi wani bayani dangane da abin da ya shafi ainihin wato al'amarin duniya da abin da ke cikin ta baki daya ya yi wata magana mai guda ɗaya bari mu karanta mana wannan fa'ida yana cewa faslun wa min a'jabil ashiya an ta'rifahu thumma la tuhibbahu abin da yake magana anan shine magana ne akan rayuwar duniya yana cewa ad-dunya kamra'atin baghi la tathbutu ma'a zawjin ita duniya kamar mace ce karuwa ita ko karuwa ba ta zama da namiji guda ɗaya innama taqubu al-azwaja liyustahsanu 'alayha fala tarda bid-diyata da haka ita tana kiran dukkanin mazaje domin su yi gogoriyo a kanta ita duniyar ba ta yadda da abin da ya shafi ainihin wato wanda za a ce ma bunsuru wanda yake mai barbara ko da yaushe ita ba ruwanta ba ta yadda da miji guda ɗaya wanda za a ce wannan kawai shi ne mijinta kwaya ɗaya a kowa ya zo kawai za ta faso shi ne a shiga da tafiya tare ina fata an gane wannan saboda haka ibn qayyim yake cewa at-tayru fi qalbiha tayrun fi ardin musba' tafiya wajen neman duniya kamar tafiya ne a cikin daji wanda yake da manya-manyan namun daji kamar yadda ba su ke cewa gaba zaki baya tayaki ko ga zaki na fuskantar ka bayan ka kuma ga wani damisa can gefe kuma ga kura an gani nan gefe kuma ga wani kyarkici mai mace kuma kai ne a ina a tsakiya to shi ne ke cewa والسباحة فيها سباحة في غدير التمساح yin yankayi ko yin iyo a cikin duniya ka ɗauka yanzu kamar ruwa ne to kaman faɗawa ruwan ne da ke da wanda wannan ruwan akwai gidan kada المفروح به منها هو عين المحزون عليه wanda ke farin ciki da samun duniya shine asalin wanda shine asalin wanda yake ainihin wato yin baƙin ciki da samun damuwa a kanta alamuha mutawallidatun min ladzatiha ita duniya raɗaɗinta da ciwonta ana samun shi ne a cikin jin daɗin cikinta haka ne yawwa ba kana son kuɗi ba yanzu wanda ke samun kuɗi yana da zama zai zauna yanzu wani yana nan tun daga yin asubahin farko ya fita ina gona yanzu wani yana nan yana hanyar zuwa kasuwa duk wajen neman menene lokacin da ya je samu ta a lokacin ne za a samu a sai abarba a sai kankana a dafa shinkafa a sa nama kuma a zauna a yi ne a ci don haka raɗaɗinta wahalar da za ka sha a ciki shi ne zai sa ka samu jin daɗinta wa ahzanuha min afrahiha kuma baƙin cikin damuwanta kuma ce baƙin cikinta yana cikin farin cikinta duka duniya haka ke gaurawa mutane al'albi a cikin ta iya sai yana cewa walaizat hadhihi ad-dunya bi shay'in tasu'uka huqbatan wa tasurru waqta ita wannan duniyar ba komai ba ce tasu'uka huqbatan wa tasurru waqta za ta munana maka na tsawon zamanna masu tsawo amma farin cikin ɗan ƙanƙani yace wa ghayatuha idza fakkarta fiha maƙwarar duniya idan kai tunani cikinta ka faidika kamar inuwarka ce wacce rana ke haskawa farkon yini zuwa ƙarshen yini me ake me ake gani akwai ta ta yi ne ta gushe ka fai'ika aw ka hulmika idh halamta ko ka ba mafarki ne wanda kake a cikin bacci da ka farka daga baccin mafarki yayi ne ya kare duk dadin sa kuwa kana so ka koma ka ci continue zai wahala ka samu daman ci gaba ko an gane wannan Allah ta'ala ya samu dace don haka wannan yana daga cikin abin da malamai su faɗakar da mu game da wannan duniyar ina cewa ta zakharafati shahawatu li a'yunin tiba ita duniya ta yi kawa da abubuwa na sha'awa-sha'awai a idanun waɗanda suke masu santa faghaddu anha alladhina yu'minuna bil ghaib amma waɗanda suka yi imani da gaibi sai suka runtse idan su gabarin kallonta wa waqa'a tabi'uha fi bayda'i al-hasarat waɗanda kuma suke son duniya sai suka dinga binta a fage da kuma hanyar samun nadama an gane wannan shi yasa Allah ta'ala yi bayani game da masu imani yace ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wadannan su ne waɗanda suke kan shari'a ta ubangijinsu kuma su ne masu samun babbar rabo هؤلاء يقال لهم ثم سئل ونن أرانا القيامة ذا أشي رسول كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ولن تسكب شأوى الدنيا ذا أشي رسول كتشي كموري kaɗan lalle ku masu laifi ne an gani to idan ka san yanayin rayuwar duniya da yanayin irin abin da ke ɗauke da shi to ya kamata ka yi ƙoƙari ka kashe dukkanin sha'awarka da son zuciyarka saboda neman rayuwa ta har abada abin mamaki shine wani akan wata sha'awa ta minti biyar zai iya lalata lahirarsa gaba daya akan neman bukata ta minti goma wani zai iya lalata lahirarsa gaba daya misali mutumin da ya je shirka da Allah saboda ya samu dan wani abin duniya gaba ya tsakanin shirka da Allah da samu wannan abin bai wuce abintoci ba ai amma in ya koma ga Allah kuma zai dawwama a cikin azaba babu kuma fita a wannan wutar Allah ka kiyashe mu don haka idan mutum ya farka daga baccin da ya shiga mai zurfi na rafkana to sai ga mutum ya dawo ya faɗa ku ya kama hanyar neman samun zuwa ga Allah subhanahu ta'ala ya kuma kaucewa lokacin badala a wannan rayuwar an gane wannan sai dai wanda kuma ya shiga cikin hanyar neman duniya ya auka cikin wannan bacci mai nauyi na rafkana za a wayi gari gaba ɗaya a rayuwarsa ba zai yi aune ba lokacin makusancin za ta ita ce mutuwa ana nan kawai sai ka ga ɗif kamar an ɗauke wuta wallahi malam ɗif kamar an ɗauke wuta shi kenan mutum zai kamar bacci yake ba bacci kake ba lahira ka tafi alhaakum takathur hatta zurtumul maqabir son tarawa ya shigaltar da ku har sai da kuka ziyarci makabarta wannan ziyarar ba ziyara ba ce ta gaje ka ziyarci dan uwan kai masa addu'a a'a ma'ana har sai da kuka mutu aka kai ku makabarta sannan sai kuka farka a yanzu ya zan yi Allah na tuba Allah ka yafe ni Allah ka tsare ku ya riga ya kuri ku ya riga ya kuri shi ne za a ce to hadha yawmukum alladhi kuntum tu'adun wannan ita ce ranar da ake muku alƙawarin ta Allah ta'ala ya samu dace to shi ne ibn qayyim yake cewa yana daga cikin abubuwan ban mamaki ya zama ka san wannan al'amura amma kuma ba ka kawanan gunsu domin ka samu domin ka samu tsira daga Allah sannan ka ji mai kira yana kiran ka zuwa ga hanyar alheri amma sai kake jinkiri wajen amsa wa wannan kira kuma akwai abin ban mamaki ya zama kasar riban abu a wajen mu'amala yanzu za a ce maka in ka fita ka je kai kasuwanci za ka samu dubu ɗari amma da gangar sai ka ƙi zuwa kai wannan mu'amala kawai sai ka shintake abinka misali to kaga abin ban mamaki ka san ga abin da za ka samu kuɗi misali ka san da abin da zaka samu lahira Allah ya karbe ka har biyu amma sai ka kiya alhali kana sani saboda tunani da kuma mene buri na rayuwa ai ina da sauran rayuwa ai akwai ragowar lokaci ai zan koma ga Allah waya ga ma Allah zai maka wannan jinkiri musamman irin abubuwan da ke yawan faruwa na mace-mace a waɗannan 'yan kwanaki kuma za ku sha mamaki yanzu ba sun sabon ake hari ba mafi yawa daga cikin 'yan siyasar nan masu hankoran su kai wallahi wasu ba su kai ba in dai Allah ya nufi al'umma da samun wani alkhairi ya zama su ne nan kofar da ke tsakanin samun alherin al'umma da kuma ci gaba da zamansa a cikin sharri da matsala wallahi za ka gani kuma kila ku ce na faɗi ana nan za ka ji wani ya mutu wane ya hatsarin mota wane ya hatsarin jirgin sama wane ya yi kaza duk a haka za su zama karewa kuma Allah ya soya abin da ya so ya soya al'amari yana hannun wane ne yana hannun Allah ne sannan ya abin mamaki ne ka san irin girma na fushin Allah sannan a waye gari baka ma damuwa duk abin da Allah zai fushi da kai sai ka yi baka damuwa sannan daga ciki malam akwai abin ban mamaki mutum ya san irin kewa da yake da ita wajen sabon Allah madaukakin sarki sannan kuma sai a waye gari mutum baya ɗebe kewa wa kansa da da'a ga Allah ba ku gane wannan zancen ba mafi yawa laifin da mutum zai je da shi da wake zuwa yi yana da wahala a ce ga wasu mutane guda biyu a ɗaki ɗaya a lokaci guda suna yin zina ba wai ba a yi ba amma abu ne mai wahala ko kuwa mafi yawa wanda zai je ya yi zinansa a ina zai je ya yi a keɓance ko shi kadai shi da abokin yinsa amma yanzu idan ka zo masallaci wajen da'a ga Allah ka zo wajen ayyuka na alkhairi za ga akwai mutane da yawa wanda kuke tarayya tare da su kuma kowa na ambaton Allah kai kanka yayin da kake ambaton Allah kana hararuwa zuciyarka cewa ba kai kadai bane mahalicin ka yana kallon kuma yana tare da kai haka ne ko ba ka bane ai akwai abin ban mamaki ya zama kana jin daɗin keɓancewa da samun cewa yanzu wanda zai sha sholisho ko zai sha wiwi ko zai sha wani kayan maye galibi sai ya yi sai ya ji ya ɓuya ya shiga wani kango ya ji ya yi lambo ya ɓuya wani ma sai ya shiga wani ya wuri ya takura saboda wai ya san idan wani ya gan shi wai mutunci su zai mene zai zube to amma ya manta cewa kuma Allah yana nan yana kallonsa yin tsakanin mutane da Allah wa ya kamata ka ji kunya kamar wannan abu kun yi shiru shi yasa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mishi yadda yake cewa yayin da za ka saba wa Allah kada ka kalli kada ka kalli girman abin da za ka aikata din a kalli girman wanda za ka sabawa kun gani ba ku gani ba sai iya gani idan ka zo sabon Allah kada kalli wai a wannan zina ce wannan fasikanci ne wannan ƙarya ce kadai a'a ka kalli girman Allahn da zaka sabawa shi ne mahaliccinka shi ya baka ci shi ya baka sha shi yake baka kulawa kai tafiyar da kake ma zuwa inda zaka je ka sa abin shi ya baka dama ka je kai to kuma yana kallon ka kana kallon shi ido da ido yace kakkai kai kuma sai ka zo ka ce sai an yi din yanzu dan Allah wannan kuma mahaifinka ne yaya anya za ku share lafiya da shi na'am to idan kana kallon girman Allah a zuciyarka a koda yaushe zai yi wahalar gaske ya zama kana yawan sabawa Allah saboda an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama game da matakin al-ihsan shi ce an ta'budu Allah كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هكذا idan ba ka ganin Allah shi yana ganin ka kuma akwai da shi ne muraqaba da zaka da zaka rika halattuwa da shi zuwa ga Allah da mushahada akwai matakin muraqaba akwai matakin mushahada wannan wani batu ne mai girma an gani sannan abin mamaki ne ya zama mutum yana jin daɗi na kufawa cikin wasu zantuka da wani labari wanda yake ya ta sharrance ne ya zama yana jin daɗinsa fiye da zancen da ya zamto mai yinsa yana samun shauƙi da yalwan ƙirji da hasken zuciya da kuma jin daɗi na ganawa na wanda ake kira din tsakaninmu da Allah yanzu mutumin da ya danna rediyo ya danna kasida ko ya danna music ko ya danna wata waka yana ji yana ta haka da wanda ya zo ya zauna yana karanta alkur'ani dan Allah ya fi nutsuwa ban ji ba domin kiɗa abinda manzon Allah ya kira shi mazamiru shaitan mazamiru ash-shaytan buta shaitan shi kuma qur'ani an tabbatar maka cewa shine littafin da in ka rike shi ka tsira kuma wanda yake so ya sami hasken kirji ya sami yalwan zuciya ya sami alkhairi ya sami jin daɗi da farin ciki ya yi ta karanta mene alƙur'ani mai girma to amma tsakaninmu da Allah yanzu haka muke wallahi al'azim yadda muke jin daɗin waƙe-waƙe a zukatanmu da kaɗe-kaɗe ba ma jin daɗin karanta alƙur'ani haka ƙarya muke yi in ko da gaskiya ne da mafi yawan ya zama mafi yawan abin da muke aikatawa shine yawan tilawa da karanta alkur'ani ko sauraronsa ai da kadan ƙarya yake shi yasa malamai suke cewa akwai abin da ke cewa lisanul hal akwai lisanul maqal idan ka ce lisanul hal shine halin da kake ciki da aikinka abin da yake nunawa lisanin maqal kuma abin da kake faɗi a mene a bakinka yanzu wanda zai zo ya kafa kayan fayani a take take ne ya rike sika yana ta haka kamar kamar me rege ko irin waɗancan su Bob Mali su waye su waye duk ga nan dai yan Jamaica yanzu adadin awoyin da yake ɗiba yake yin wannan wake-waken da wannan kaɗe-kaɗe da wannan raye-raye tsakanin shi da Allah yana ɗaukan wannan game da alƙur'ani mafi yawan suna yi suna da lokacin suke keɓancewa wajen karanta alƙur'ani ƙoƙarin sanin fassarar shi da bin ma'anoninsa da ya tadabburi game da shi na'am da wahala sai dai kullum a sha'aiwa ne mai waka a zamanin ita buji irin ta dan mu kwaikwaya ka na je su betoci ne zan ɗauki betocin nan in kwaikwaya duk bayan abin da ake ta yi kenan amma kuma yana jingina kansa ko zuwa ga addini wai wannan kiɗan ma addini ne saboda haka kila ma ɗan gidan limami ne mun gane wannan kila ma ɗan gidan limami ne kila ma ɗan gidan mai unguwa ne kila ma ɗan gidan sarki ne kila ba ɗan gidan gwamna ne ko sanata ko shugaban ƙasa ko ba ka bane ba kashin girma ba kenan to amma zaka tada wannan shine aikin a madadin ya fifita abin da zai sa ya samu tsira a wurin Allah da ganawa da Allah to sai ya fifita wancan ɗaya kaga wannan abin mamaki ne sai dai saboda gafala da rakkana irin yadda zukatanmu suke a ciki ba ma hangen waɗannan abubuwan ma a matsayin matsala Allah ka tsare mu na eh dama wannan ya zama ai ya shahara duk wani biki duk wani suna duk wani taro sai an gayyaci wani wanda zai zo a sa wata waka ya tayinta ya tayinta malam bakan gado a sake da a tarawa ana tashiya to shine ibn qayyim yake cewa wa an tazuqa al'azab inda ta'alluq alqalbi bighayrihi wa la tahrum minhu ila na'im al-iqbal alayhi wal inabati ilayhi akwai abin ban mamaki mutum ya dinga dandana wa kansa azaba yayin rataye zuciyar shi da wani wanda ba Allah ba ai akwai damuwa ko babu mutum ya makalkale wani wanda ba Allah ba ko ba abin da Allah baya so zuciyar mutum tana samun kunci da damuwa da matsala amma sai kaga baya gujewa baya gujewa irin abubuwan da zai samu amma sai ka tadda ni'imar da Allah ya riga ya sanya da fuskantarta da mai da al'amarin zuwa ga Allah kuma baya yi abin mamaki eh ya gummace ya azabtar da kansa fiye da samu ni'ima da kwanciyar hankali da nutsuwa wa a'jabu min hadha ilmuka annaka la budda laka minhu wa annaka ahwaju shay'in ilayhi ibn qayyim yake cewa abin da yafi waɗannan abubuwan ban mamaki sanin ka da cewa dole kai dinnan ka fi buƙatar Allah fiye da dukkanin wani abin da zaka nemi kusanci zuwa gare shi a wannan rayuwar ta duniya amma kuma wa anta minhu mu'ridun wa fi ma yub'iduka anhu raghibun amma abin mamaki shine sai gashi kai dinnan kana bijirewa Allah din kana biya mar baya kuma kana ƙara nesanta kanka daga abin da ake kwaɗayi zuwa ga samun ka Allah ka kare kuma shi yasa duk lokacin da za ka yi ƙoƙari ka yi wani abu a rayuwa to ka hanga tsakaninka da Allah shin wannan abin ya yi daidai da abin da Allah yake so shin wannan abin idan ka yi shi zai ja maka samun kwanciyar hankali jin daɗi har abada ne ko ko zai yi jagoranci wajen samun sharrori iri-iri gare ka a wannan rayuwar ta duniya da kuma ta lahira baki ɗaya Allah ka kare mana imani don haka jama'a mu yi ƙoƙari mu mai da al'amuran mu zuwa ga Allah ku duba النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام ميي لوكacin da ya je inda Allah ya sa ya aje iyalansa a wannan wurin na farko ba ruwa na biyu ba abinci na uku ba jama'a mataimaka ko za a taimaki juna ai jama'a rahama ce babu tsaro don wani namun daji zai iya barkowa zai cinye mutum to sai da ya tabbatar ya roƙa wa iyalansa waɗannan abubuwan gaba ɗaya kakaf kafin ya basu a wannan wuri to wanda wannan yake nuna maka cewa idan kana neman kusanci zuwa ga Allah to ka dinga bin Allah wajen nema daga gare shi da neman biyan bukata a wurinsa shi kadai ne zai iya kwantar maka da hankali ya baka abin da zuciyarka take so da kuma abin da za ka sami morewa da shi a ranar kiyama Allah ka tsare mana imani don haka duk yadda zamani ya juya kayyanta annabi zakariya walam akun bi du'aika rabbi shaƙayya ban zamo game da roƙonka ya ubangiji mai samun ainihin wato tsiya ba ma'ana ban zamto mai ɗebe tsammani daga samun rahmarka da kuma karɓar addu'a ta ba ya Allah don haka duk wanda ke yawan bautan Allah yake yawan mai da zuci shi zuwa ga Allah wannan baya taɓa taɓewa har abada ina fata mun gane wannan jama'a Allah ya maɗaukacin sarki ya samu dace. Allah ya amfani da mu abin da muka saurara, Allah muna roƙon ka ba mu yalwan girji da kwanciyar hankali da kuma sauƙin rai Allah muna roƙon ka ka sanya dukkanin taku da tafiya da za mu yi ya zama wanda zai kai mu ne zuwa ga samun dacewa gare ka da kuma samun alheri mai ɗimbin yawa Allah muna roƙonka an samu dukkan addu'o'in baki da Allah ka azarta mu da iyalanmu abin da zamu ce mistara Allah ka rufa mana asiri Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira ya Allah ka sanya alqur'ani ya zama to mai wanke damuwa a cikin zukatanmu Allah ka tseratar da mu daga aukawa cikin kowace irin hanya ce ta halaka ya rabbal alamin Allah ka mai da hankulanmu da zukatanmu zuwa kan da littafinka da fahimtarsa da kuma yin aiki da shi. Subhanakallahu wa bihamdik
أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oh, true. Eh? So?
Picture Guru, 100,000 Naira for three